بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 30 ga watan jimadal ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da tara ga watan Afril shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دار خير ba manta ba mala ya shiga raddi ga wannan takadari gadan-gadan a inda muka ji tijjani as-samawi yana zargin sahabbai da cewa wai sun samu saɓani wanda wannan saɓani ya haifar wa mutane ci baya da lalacewan addini da abubuwa dai da ya faɗa na ƙarare wanda ko riga kun ji su wanda har ya ce sun ta rigima ne akan kujeran khalifanci suna jayayya da sayyidina ali ibn abi talibin shine mala yake kan kawo mana hujjoji da dalilai akan cewa ƙarya ne sahabbai ba su faɗa da ali akan khalifanci ba duk wanda ya ce sun yi fada kan khalifanci ya kawo dalili nasi ingantacce ƙarya ne to a kan me suka yi shi ne muke kan ji shi ne mala ya kawo mana suwaye manyan waɗanda ake zargi da sun yi fada da sai da na ali shi ne mala ya ce akwai talha akwai zubairu akwai ma'awuya ba su ne manyan ba to malam zai mana magana dalla-dalla fes akan abin da ya faru kaje cewa ƙarya ne kuma ma wai tukuna su sahabbai a kan me suka samu saɓani to tun a karatukan baya malam ya bayyana mana cewa saɓaninsu ya tike ne akan waɗanda suka kashe sayidina usman ɗan affan ce a gaggauta kamo su a hukunta su kun gano wannan da kyau ko a gaggauta kamo su shi kuma sayyidina ali yayi wani tawili wanda abin da muka ji cewa tawilin shi karbabbe ne cewa a bari gwamnati ta tsaya gam tukuna sai hukunta duk wanda ake zargi su kuma waɗannan suna ganin ai ali ya ga masu laifi ya ɗore masa gindi kun gano wannan da kyau ko shikenan sai suka fito cewa ba su yadda ba still a haka a fito a nuna ba a yaddan ba ma ba daidai ba ne to amma a fake da wannan a masabai karya a cewa suna faɗa ne akan kujerar mulki wane ne zai zama wane ne ba zai zama ba ba su taɓa samun wannan rikicin ba ƙarya ne shi ne mala ya ce akwai wasu hanyoyi da za a maida ma 'yan shi a martani to muna cikin jin hanya ta farko ne lokaci ya ƙure. Mala ya ce, Kama nassa ala butulani ma yadda'a min annahuma baya a mukrahaini. Mala ya ce, Idan ka je ka samu ‘yan shi a ka matse su, dangane da cewa ai Zubairu da Talha sun yi ma na Aliyu mu baya sai ce, bayan adan dole suka suka yi mu baya. shine baya a mukrahaini ma'ana tarsasa kai ba don Allah suka yi ba tarsashe suka gani malam sai ya ce wanda ya kawo wannan nassin cewa maganan da waɗannan 'yan sha suke faɗi ba daidai ba ne al'imamul muhakkik ibn al'arabi babban malami ibn al'arabi wadda kara an na haza mimma la ya liku bihima cewa wai sahabban nan masu daraja talha da zubairu wai sun yi mu baya'a ne saboda an tilasta su ya ce wannan bai dace da su ba wane ne ya isa ya tarzasa su waɗannan jaruman jama'a mun gano wannan da kyau ku ragon maza shi yake cewa an tarsasa amma ba jarumi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku mala ya ce walali aliyin sannan ya ce wai ali ya tarsasa ma wani ya zo ya mai mu baya a don ya zama shugaba wannan ma bai dace da ali ba kun gano wannan domin ka ce ali ya bi mutane na tirsasa su sai mai mu baya a to shi ma ya yi runtan ƙura'a kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko ƙura'an da ba nashi ba ya ƙwace ta da ƙarfi kenan wannan ma bai dace da matsayin ali ba shi sa Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli su makiya Allah wajen tuntuban harshe kake gano su suna son su zagi sahabbai cewa ai basi mubaya'a ba sai dan dole a lokaci ɗaya kuma ka kalla sai ka ce au yanzu alin ba a yi mai mu baya a bar dama takobi ya zare kaga ya tilasta mutane kenan ya wawuri ƙura'an da ba nashi ba to wannan bai dace da matsayin sai da na ali ba ƙarya ne suka faɗi domin manufa na yahudanci Allah ya kiyaye qala rahimahullah ibn al-arabi Allah ya ji kanshi yake cewa fa in qila baya a mukrahaini in mutum ya ce wai waɗannan sahabbai biyu sun yi mubaya'a ne saboda sun ga uwar bari ai talhatu wa zubair in ka ce talha da zubairu sun ga uwar bari ne suka yi mubaya'a kulna sai mu ce hasha lillah an yukraha Allah ya sauwake waɗannan barada biyu a ce wani ya iya tarsasa su lahuma waliman baya'ahuma mun gano wannan da kyau ku kuma ma Allah ya kiyaye wanda shi aka ce sun yi mu bayan a dandoli kaga a lokaci dai ana me ana kiyaye sayyidina ali ana kiyaye mutuncin su suma saboda in aka ce an ma'ali mu baya ne a dole to wancan bayanin da muka gabatar shi za ku ɗauko ku sa a nan shi ne sai mala ya ce walau kana mukra haini ma aftara zalika ko da kuwa ce wai Talha da Zubairu dole suka yi mubaya'a ya ce wannan bai da wani tasiri. Li'anna wahidan a wisnaini tan aqidul bai bihi ma wata. Ya ce, mutum ɗaya ko biyu in suka gabatar da mubaya'a, mubaya'a ya yi. Mun gano wannan da kyau ko? Kuma an samu dubun dubatan al'umma na sahabbai muhajirun da al'ansar sun yi masai da na Ali ibn Abi Talibin mubaya'a. To, don mutum biyu ba su yi ba sai me? ومن با مالك ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له wanda ya mubaya a bayan waɗannan da suka fara dama ya lazimce shi dole yanzu misali in ni aka tsaida a matsayin shugaba sai mutum ɗaya zo man mubaya'a to sauran duka ya lazimce sai sun yi duk wanda ya tawaye hukuncin musulunci shine a kashe shi in ba dokan musulunci ba a kashe shi ba to matacce ne a wajen shari'a duk ibadan shi a banza yake tafiya idan aka yi mu imamin farko mu baya'a ba a ƙara ma wani na baya mu baya'a ina fatan mun gano wannan da kyau in ga ga an ma wani mu baya a bayan shi mutuwa yi ko yin ridda Allah ya sa mu dace mala ya ce wa man baya'a ba'a da zalika fa huwa lazimin lahu wa huwa mukrahun ala zalika shar'an to wannan dole ne kuma a tarsasa shi yayi lazimi ne kowa sai ya cin da an riga an gabatar. Walo lam yu baye a mala ya ce kai, ƙaddara ɓalha da zubairu ma ba su masai da na aliyu mu baya a ba, ma aftara zalika fihima. Ba wani tasiri da wannan abin zai ma Ali a gwamnatin shi, ba abin da kuma ƙin yin mu baya amma zai masu. Wala fi bai'atul imam, bai da wani tasiri game da mubayan sayyidina Ali a ce ta yi ko ba ta yi ba, ko su yi ko kar su yi ba abin da zai canza. jama'a kun gane maganar da malai yake faɗi wannan shi ma martani ne domin suka ce ai sai da aka tarsa sa sai a ce au shi alin yana ganin gwamnatin shi ba za ta tafi ba sai da mubaya'an su kuna fahimtar wannan da ke ku alhali ma fa su ne farko farkon wanda ma suka ba da shawara kai sai da aliyu ma ya nufi ma ɗaya daga cikin su mubaya'a ba mun karanta nan ba suka ce a kai ne ka cancanta sai aka samu rashin jituwa a hanya kun gano wannan da kyau ko to aikin da musulunci ya saka shine fa aslihu bainahuma kai sulhu ne kawai amma daga ran da kai taking side to ko mu san addinin da kake yi ba tunda baka ciki to kaka shiga naka yi kokarin ka daidaita amma sai baka shiga daidaitawa ba sai ka koma kai koyi bayan daya to kai fasiki ne saboda kai mu alqur'ani tawaye zuciyanka akwai tsatsanin munafinci a cikinta kuna fahimtar wannan shi yasa mu ba ma goyon baya mu ce wani muke goyon baya muna zagin wani a ba ma yi wannan addinin shi'a ne suke haka lalle an samu matsala tsakanin Ali da Muawiya an samu matsala tsakanin Ali da Talha da Zubairu to amma wa kuke goyon baya sai mu ce duk sahabban manzon Allah ne muna masu addu'a da fatan alkhairi muna roƙon masu gafara to wane ne yake kan daidai a ciki tare da haka sai mu ce aliyu ne waɗancan fa mujtahide ne da suka yi ijtihadi suka yi kuskure suna da lada ɗaya kuskuren su kuma Allah ya yafe musu da nassin hadisin manzon Allah amma ku goyi bayan dai sai mu ce a'a Qur'ani ya ce mai sulhu ne mai sulhun shine mu faɗi alheran su kuskuren su kuma mu kauda kai ina fatan mun gano wannan da kyau cin da ai ba annabawa bane jama'a duk mutumin da ka ratsa ka ce sai ka binciko mugun abin shi wallahi sai ka gani yanda wannan malamin zai ce zai ritsa ne zauna da ni kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya sa ido yana sai ya ga tuntuban harshe na wallahi sai ya gani shi ma da zan sa mai ido wallahi sai ya gani yasa Allah ya ce bai sanya ka ka zama wakili akan kowa ba wa ma ja'alnaka alaihim wakila wa ma ja'alnaka alaihim hafiza in ka daka tarawan wani sai ka rasa tarmin daka taka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu mu Malai ce wa amma man ƙala yadun shalla'o wa amurin layatinmu, wasu suka ce, ai, shanyayyen hannu al'amarinta baya cika, muguwar magana ce, kun gano wannan da kyau ku? Ɗalhatu ɗan Zubairu, ɗalha an je yaƙi, sai kafirai suka kawo mu annabi sara, sai sa hannun damai tara saran. sai aka tsara hannun shi sai ta shanye mun gano wannan da kyau ko to wai shine sai yan shi'a suke zagin shi cewa shine fara mika wannan hannun da ta shanye ma sayyidina Ali mubaya'a in ga kawo wasu ai Talha shi ya fara mubaya sai su ce maka ahab yadun shalla'u wa amrun la yatimmu ai shanyayyen hannu al'amari ne wanda baya cika ai na kasashe ne ai mubaya'an nashi bata yi ba Mala ya ce, Isharatun ilama ja a fi ba'adin riwayat, ishara ne zuwa ga abin da ya zo na wasu ɓangarorin ruwayoyi, an na awwala man baya aliyan cewa farkon wanda ya fara masayid na Ali mu baya a ɗalhatu ne radiyallahu anhuma. Wa kana biye da hiliyum na shalalun, yana da shanyewan hannu a hannun shi na dama. Lamma waƙa biha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ya miƙa ta saboda difa'i. kariya ga manzan Allah yau ma'uhudin a ranar da aka yakin Uhud. Sara makiya Allah suka kawo ya kara hannun shi ya yadda a fulla hannun shi manzan Allah ya tsira. Waɗannan ne wai abin zagi. Jama mun gano wannan da kyau ku? Waɗannan. Faƙalar rajulun filƙaumi sai wani mutum ya ce, Awwalu yadin baya at amiral mu'uminina farkon hannun da ya fara masarkin mumine aliyu mubaya'a yake cewa shalla hannu ne shanyayye layatin muhazal amr cin da mai shanyayyen hannu ne mubaya'a to mubaya'an ba ta yi ba unzur tarihu tabari karanta tarihu tabari mujalladi na hudu shafi na 445 wal bidaya wan nihaya libn kathirin da littafin albidayatu wan nihaya na ibnu kathir a juz'i na bakwai shafi na 237 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a kun ga mutane ko yanzu mutumin da ya kare rayuwar shi akan addinin Allah hidima wai shine yau abun zagi shi yasa wai dan an zage kawai me aka yi an zage magabata zamanin ne Allah ke juya mutane sai ka gode ma Allah da kai Allah ya yi ka cikin waɗanda aka zaga da Allah bai yake cikin waɗanda suka yi zagi a da ba. Jama'a mun gano wannan da kyau ku? Zamanin ne Allah yake ɗauko shi a matsayin photostat. Mun gano wannan in tirren gini tirren zane Allah ya yi zuciyanka zuciyan mutanen banza kai fasiki ne munafiki wanda Allah ya wulakanta za ka yi dakon zunuban bayan Allah ka je wuta da su wallahi yanzu kawai sai ka yi aiki irin na waɗancan kai ta abubuwan nan na ɓatanci da zalunci da faɗin abubuwa na banza bigere ilimin in Allah maɗaukin sarki ya yi ka wanda kana cikin mutanen kirki ne cikin sullatun minal awwalina kana cikin waƙalilun minal akhirina kuma kana da ‘yan laifuffuka sai waɗannan mutanen banza da suka gado aikin banza ga magabatansu sai su ta zagin ku su ta yin abubuwa ba daidai ba shi ne abin da ‘yan shi'a ba suke yanzu hannun da ya kara annabi wai kuma habaici yake mashi jama dan an zage sahabi dan an zage ka me aka yi kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa fa zalika dhannun min alqa'il wannan zato ne ne mai faɗin magana da ke cewa anna talha ta awwalu man baya'a talha shine farkon wanda ya fara yin mubaya'a wa lam yakun kadhalika malai ce ba ma haka bane ba ɗalha ya fara ma'alin mubaya'a ba. Yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a a ranar farko da wurori nan take, amma ba ma shi ba ne. Kaga adalci jama mu ba ma ɗaukar rigan da ba namu ba mu sa. Saboda a ce sai da na Ali ɗalha ne fara mai mubaya'a mu abin tutiyanmu ne yayi. Mun gano wannan da kyau ko? To amma mu ba ma ado da rigar sata. Ba ma yi. Allah ya sa mu dace. fa'in ƙila faƙar ƙara ɗalha in ka kawo ruwa da ake cewa ɗalha ya ce baya atu wallujju ala ƙafaya cewa na yi mu baya a takobi na rataye a bayana mana suna can kariya ga usman aka zagaya mana ko zuwa ma ya warware kayan fada da ya shigo ya fito bai mayi ba kun gano wannan da kyau ku bai mayi ba ya zo yi mu baya'a to sai a ce wannan ruwayan ƙulna sai mu ce ikhtara'a hadal hadis wannan hadisi kirkiro shi akai suwa suka kirkiro shi man arada an yaj'ala fil qafa wanda yake kokarin sa kalman qafa kun gano wannan jama'a kun gano kirkiran ƙarya a danganta mu annabi ko sahabi dan kawai a karan luga dan kawai a karan manufa sai a kirkiri ƙarya a faɗi yanzu fa wasu ne wasu ƙabila suna son su shigar da kalman ƙafa mun gano wannan da kyau ko a cikin jeren giyan lugogi karɓaɓɓu to shi ɗalhatu ba shi ne sai aka ce gashi ya yi amfani da kalman to kocin da ya yi amfani da kalman kalman tana da asali kawai sai suka ƙirƙiri wannan ƙaryan don tsakarar luga shi ne malai ce ikhtara'a hadal hadith wanda sai kirkiri wannan hadithi su ne man arada an yaji ala fil kafa lugatan kafa kun gano wannan da kyau ko kawai dan su kare wannan lugan sai kirkiri ƙarya kama yaji ala fil hawa hawiyu kun gano wannan da kyau ko to sai mala yace wa tilkal lugha huzail wannan lugha ne na huzail la quraishin ba lugha bane na quraishawa hatta jama'a mu da muke bin alkur'ani da dai sai a bisa fahimtar salaf har luga da za mu yi ba sallafiyar luga za mu yi ba za mu ɗauki luga irin wannan har sai an tace kalma kaza da ke kwaikwayowa ƙarya ne ko gaskiya jama'a mun gano wannan shi yasa mutum ya ce mun na karanta kaza a littafi kaza sai in ce kawo mu gani ya kawo a ta haƙiƙi a duba ya inganta in karance karance ne an karanta kaza miliyan nawa karanta mu gani komi ka karanta kake karasuwa ai kafa bil mari ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ku gano wannan da kyau ko akwai abin da zaka gani kana tutiya ilimi ne ba abin da ya kai wannan jahilci babu shi ka sa abin da ke damun mutane wani sun baɗi magana sai ce ban taɓa ji ba ko ban taɓa gani ba sai a ana tutiya gashi mun kawo abin da bai taɓa ji kaga jahili jaki in gaga ka kawo wa malamin hadisi magana ya ce maka bai taba ji ba bai taba gani ba ko bai inganta ba ne maganan banza ne ka kawo yana daga cikin alamar raunata magana ce ban taba ji ba ko ban taba gani ba ko ya kakka ko ya kawo da kai wa amma da yake mutane ba wannan ɗabi'a suke da shi ba sai in kai masa amfani da wannan zai zama abin tutiya wai na kawo abin da ba taɓa sani ba to sai me annabi ma ya zo da abin da annabi ibrahim bai taɓa sani ba shi kenan annabi ibrahim ba annabi ba ne annabi suleiman da mahaifin shi annabi dauda da suka yi hukunci qur'ani ya ce fafa hamnaha suleiman yanzu annabi dauda ba annabi bane cin daga ɗaya suleiman ya fahimci wani abu idan aka ce ga mutum da kiki ne ko haka yake yasa jama'a hatta har a abin da ya shafi loga mu sai mun tantance ba kowane shirme shi a ƙasa malai cewa kila hiya logatu ti loga ce ta mutanen ɗaya zakara hubun al-athir fin nihaya ibn athir ya faɗi a cikin littafin an-nihaya fi garibul hadis a mujalladi na hudu shafi na 94 wa kadhalika lujju laysa min lughati quraish wannan ma luj bai daga cikin lugan qurayshawa bal min lughati ti lugha ce ta ti qalibun athirin ibn athir ya faɗa haka wa huwa bid-dammi ana karanta shi da damma ka ce luj shine as-sayfu takobi ne bi lughati ti ka duba an-nihaya mujalladi na hudu shafi na 234 waƙila huwa saifu aidan bi lugatu huzail haka lura na huzail suna faɗin abin da suna faɗin loj da cewa takobi wa tawa'if min yaman da wasu jama'a daga cikin mutanen ƙasan yaman unzur lisan al-arab ka karanta littafin lisan al-arab a juz'i na biyu a shafi na ɗari uku da hamsin jama'a kun ga da yake abin yana da alaƙa da hadisi an ɗauko fasaran daga ina a cikin littafin an-nihaya fi garibil hadis wani mutum sai rika ɗauko kamus yana fassara karatu sai ya yi kace ba daidai ba ne sai je ce wai hassara kake mashi yawa mun gano wannan da ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce fakkanar kadhibatan wannan kalman da aka kawo ƙarya ce lam tudabbar ya ce ba a lura da waɗannan abubuwan ba suka faɗa ƙarya suke ba ɗalha ne fara mubaya'a ba wa amma ƙaunuhum yadun shalla'u da suka ce hannun shanyayye, wadda ce lausaha da ma ya inganta shi ɗin ya fara da shanyayyen hannun, fala muta'alliqun lahum fihi ba su da abin da za su kare kansu a ciki, fa inna yadan domin hannun ɗalha shullad fi wuƙayati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ta shanye ne don kare annabi. ya timmulaha kullu amrin duk wani al'amari da shanyayyen daidai take da hannu lafiyayye har ma ta fi wannan sau da ita wannan hannun shanyayya aikin Allah ta je yi mun gano wannan nake ko jama'a hannu ya kara asara hannun shi don annabi ya tsira waɗannan mutane za ce ba san annabi malam ya ce wa ya tawakka biha min kulli makaruhin sannan duk wani abu mummuna in ya ɗaga hannun za ta kiyaye shi da izinin Allah hannun da ta kara annabi ne to dan yayi mu baya da ita sai kuma a danganta zagi da cin mutunci gare shi wa qad tammal amru ala wajhihi al'amarin ya cika yanda ya kamata na mubaya'a wa nafaza al-qadaru ba'da zalika ala hukumihi sannan abin da Allah madaukin sarki ya kaddara cewa Aliyu ne zai zama khalifa kuma ya tabbata, kuma khalifan ne, shin shanyayyen hannu ya fara mai mubaya'a ko ba shanyayyen hannu ba ne, shin ɗalaha da zubairu sun mai mubaya'a ko ko tilasta su aka yi, shin khalifancin Ali ya tabbata ko bai tabbata ba, kuma suwa ya jagoranta sahabbai ko ku masu zagi na yau. Ya tabbata, karanta littafin al'awasin min alƙawasin a shafi na 148 zuwa shafi na 149, Allah maɗaukin sarki ya samu dace. wa kazalika muawiya kaga an gama da magan dala da zubairu ko yace haka shi ma muawiya fa qad thabata bi riwayati sahiha ya tabbata da ruwayoyi ingantattu anna khilafahu ma ali sabanin da muawiya yayi da sayyidina ali radiyallahu anhu ma kana fi qatali qatlatu uthman radiyallahu anhu dangane da kashe waɗanda suka kashe uthman ne rikicin ya taso ولم ينازئوا في khilafati. bai muja bai jayayya da sai da na Ali dangane da khalifanci ba, bal kana ya ƙirru annahu bi zalika. Kai, ma'awiya na tabbatar da cewa ba wanda ya cancanta ga kujeran khalifanci sai wa, sai Ali ne. Amma me matsalansu shi ne kashe waɗanda suka kashe Uthman, shi ne kaɗai matsalar. Amma ‘yan shi'a maƙiya Allah komi sun shigo da shi, ai ka zama. ai kaza ma ai kaza ma to wai tambaya anan wai ba sai su koma wai su canza tarihin ba jama mun fahimci wannan da kyau ko sai su koma sai su canza tarihin Allah ya sa mu dace fa an abi muslim al-hawlani annahu ja'a wa unasin ma'ahu ila muawiya abu muslim al-khawlani ne da shi da wasu jama'a suka je suka samu ma'awuya wa ƙalo suka ce mashi anta tunazi wa aliyan am anta mithluhu shin kai kana jayayya da sayyidina ali ne cewa bai cancanta ba kai ne ko ko kana son ka ce kai ma khalifa ne mu'awiya ma khalifa ne kun gano wannan ma'ana ka yadda ali mu'awiya ne ai khalifa ne sannan kai ma khalifa ne ma'ana kujeranka irin nashi ne ko ko kana jayayya akan cewa shi ba khalifa ba ne kai kai ne khalifa wani kake cikin biyu jama kun gane tambayan faƙala sai ma'awa ya ce la wallahi ya ce san ba haka ba ne ba ɗaya ƙanwan biyu ina muku rantsuwa da Allah inni la'alama annahu afdalu minni ni na san Ali ya fi ni falala, wa haƙu bil'amri min ni kuma ya fi ni cancanta a wannan al'amarin. Jama'a duk sanda ka ba mai haƙƙi haƙƙin shiga ƙanƙan da kai sai Allah kai ka wannan wajen. Daga ƙarshe wa ya zama khalifan musulmi duk duniya, ma'auye ne, ba ƙara rikici ba har ya mutu. Ina ba ta mun gano wannan da kyau. Walakin alastum ta'alamuna ya ce ba ku san wai anna Uthmana kutula mazluman an kashe Uthmana kisan zalunci ba, wa ana ibn ammihi ni kuma ɗan babban Usman ne, wa ɗalibu bidammihi kuma ini ke tsaye wajen neman haƙƙin jinin Usman? Kun gano wannan da kyau ko fa'atuhu, ku je ku samu algu gaya mai haka, ni ba jayayya nake a karagan shi ba. kuma ba nuna cewa nake nima irin shi bane na san yafi ni amma ni matsala na da shi shine a hukunta wanda suka kashe Amirul Mu'minin Usman fa qalu lahu sai suka je suka same shi suka falyadafa ilayya fa qulu lahu aiken Usman Muawiya ne ci gaba da aiken shi ne ku je ku samu Aliyu ku ce mashi falyadafa ilayya qatlata Usman ya danka waɗanda suka kashe Usmanu a hannuna, wa usallimu lahu ni kuma zan sallama mai al'amari gaba ɗaya zan zo ma in yi mu baya'a in zama a ƙarƙashin shi. Kun gano wannan da kyau ku? Kun ga wannan maganan da Mu'awu ya faɗa ma Ali? In Ali ya saki yi wannan abin bai zama shugaba ba. Kun gano wannan da kyau ku? Bai zama shugaba ba, bai isa ba, ba za a ba shi ba. ina ba ta mun gano wannan da kyau ku yanzu za ku ce ai ya kamata ya bada dan aimi a zauna lafiya ina shugaba baya haka ba zai bayar ba yana badawa an jima kuma mu'awai zai ɗauko wani abun ya ce kaza an jima ma zai ƙara ɗauko wani abun ya ce kaza ba za a baka ba in ma hukuntawa zai wa ya kamata ya hukunta shi ne shugaban da hukunta ba kai talaka na ba ina ba ta mun gano wannan da kyau fatau aliyan sai suka dojin sayyidina ali fa kallamuhu suka bashi baki falam yadfa'uhum ilayhi bai bayar ba saboda ya saba ka'ida jama'a duk wanda ya taso ya same kana jagorancin wani al'amari yace zai jaye akan wannan abin har abada ba a bashi wannan abin mun gano wannan da kyau ko ya gama jaye zai bari zai fadi ko mun fahimci wannan da ke ku za ku zo ku ji tarihin bayan alimi ya faru da waɗanda suka ja da ma'awuya gaba ɗayansu ba wanda ya halibanci babu Allah ya sa mu dace wannan bayani mala ce sababu zalika anna aliyan talaba min muawiya an yadkhula fil bai'a ali ne yace muawiya yazo yi mubaya'a wa yahakimahum ilayhi kuma zai naɗa shi a matsayin alƙalin da zai hukunta waɗannan mutanen fa a ba mu'awiyar radiyallahu anhu ma jami'an sai mu'awiyar ya ƙi ya ce a sai an fara ba shi ya hukunta sannan zai mu baya unzur al-bidaya wan nihaya mujalladi na bakwai shafi na 265 wa tahqiqun mawqif as-sahaba fil fitnati li mahmud na na mahmud majzun a juz'i na biyu shafi na 147 yawa kun ji ka'ida ko kace wai sai an ma kaza za kai kaza kar Allah ya taimake ka kai abun mun fahimci wannan da kyau ko dono ake zuwa a samu ɗan dimokuraɗiyya shi yake haka saboda lallashi don ya san bai cancanta ba wannan magana ma ce akhraja hubun asakir fi tarihi madinati dimashq juz'i na 16 a wannan abin da ya kawo na 356 babi ne wa auradahu az-zahabi fi sir alamin nubala juz'i na 2 shafi na 140 wa qala al-muhaqqiq al-kitab rijaluhu thiqat Allah ya tsare mana imanin mu fasbanaka Allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum